الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي درن لجنين bakwai ga watan rabi'ul awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba satin da ya gabata muna sura ta sittin da takwas suratul kalam ko suratul nun wal kalami ko suratul nun mun yi darasi guda ɗaya a ciki mun tsaya aya ta sha shida za mu tashi aya ta sha bakwai a wannan sura mai albarka a wannan masallaci na jera da ke kundilar ganda albasa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu iko aiki da abin da zamu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون
bayan bikin Allah Allah madaukakin sarki yace inna balawnahu hakika mun jarrabe su kama balawna ashabal janna mun jarrabi mutanen maka kamar yadda muka jarrabi ashabal jannati ma abuja wata gona in aqsamu yayin da suka rika rantsuwa la yasrimunna sun rantsi da Allah madaukakin sarki sai sun girbe gonarsu musbihina da duku-duku da sassafe kawo kun talakawa su gani wala yastabnun ko taugaciya ba su ba ba su koye wani abu cewa bari muka cire gaba ɗaya gonar ma ɗan rage ko kwano uku ko hudu ko kuma da suka dace rantsuwa babu zancen insha Allah shine wala yastabnun sai Allah yake faɗa fa alaiha da'ikun sai mai kewaye ta kewaye gona Allah ya turo da wani abu tsawa ce wuta ce iska ce wallahu alam ta kewaye gonar ya rafika daga ubangijinka wa hum naimuna risra ba su kafin ta ce kai sai Allah yake fa asbahat tasri nan da nan gona ta zama yadda ka san a wato alailul aswad bakin dare ko kuma gonar da aka girbe in aka girbe gona gaba daya ko kuta ta zo ta cinye ta ya kake kallo ta yi kikir to sai gonar ta koma gaba kikir duk ta kone sai Allah yake fatana dau musbihi sai suka rika kiran junan su da sabo ba san me ya faru ba sai aka fara kira wani ya amsa ya ce fito lokaci ya zo mu suna ta kiran junan Allah yake alaikum du ala arfikum cewa ku zo mi sammako ku yi sammako a kan gonarku in kuntum salimina in har da gaske wato girbewa da ne ɗaya ne da gaske ke kira in ya kira ka ce ce lalla kai sauri in dai in dai da gaske kuke kuna so a girbe gonar nan ku sauri kafin gari ya waye ya rika kiran su gaba ɗaya suka tafi ya Allah ya ce bandala ku sai suka tafi wahum ya da kafatuna suna koyi magana ƙasa ƙasa don karɓa ne wane ne wannan rada in za ka yi magana ta ga wuya za su yi ka wani makota sun ji sauke murya ta kasa shine ban dala kuwahum ya tafafatu Allah yake Allah ya dakulanna ali yawma abinda suka rika yin rantsuwa shine Allah ya dakulanna ali yawma alaikum miskin cewa yau din nan ba wani talaka da zai shiga mana gona in shi ba wani gane ba mu mun fahimta saboda haka da wanda ya zo shi ke mana gona shine Allah ya dakulanna ali yawma alaikum miskin ka biya nan biya daga inda ka tsaya
فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين نعم أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صالحين Allah ya ce ba asba hatta sarim tawaye gari gonar ta zama kasarimi kamar konaniya mabduhun gari haka haka wannan gonar ta koma kamar wanda aka girbe fatanalu muslimin su dalka kiran junan su da sassafe da asusu ba fa ani gudu cewa ku yi sammako ala harfikum ga gonar ku in kuntum salimi in har daga kani alkawarin da muka yi kuna so a girbe gonar da kowa ya dau sai Allah ya ce فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين Allah ya ce ban da ku sai suka tafi wa hum yatakafa juna suna tin magana kasa kasa Allah ya kulanna al yawma suna cewa miski a yau din nan ba wani talaka da zai shiga gona gonan mu ba ma bukatar kowa kafin ma su yaji da sabon mun gaba to shi ne Allah ya kulanna al yawma alaikum miskin wa gadau suka yi sammako ala albin ai ala qasdi suka yi sammako dan wato akan wani lifi da niyya shi ne alƙafu da niyyar cewa duk da cewa wasu ba da yankin fassara da halbin shi ne wato niyya amma ta hana duk ɗaya ne sai ta haɗe cewa wa ga zau ala halbin duka waye gani akan niyyar da ana talakawa ƙadiri da suna da ikon kuma su wasu sai Allah ya ce فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون Allah ya ce falan ma ra'uha yayin da suka gonar gaba ɗaya ta yi baki kir. bayan an bata kodiya ta gaba komai kawai duk kayan marmari sun yi Abdullahi na ba zai gona ne ta gaba ta duk ya sun nuna saboda haka falan ma ra'uha suna ganin gonar kalu da suka ce illa da ba su kai ba gonar mu ba ce fatan kai ne wannan ba gonar ba ce eh dinnan sun ga wato gaba ɗaya ta kone sai suka ce ban lahnu mahrumun sai wani ya ce kai bari wannan magana gonan mu ce kalli makocin mu malam wani kalli makocin mu malam wani da wani da wani ga makotan mu nan. nahnu mahrumun kawai Allah ne ya hana mu Allah ne madaukakin sarki ya hana mu gonar ya hana mu kayan marmari shi ce, amma wannan gonar mu eh fito da haka kan su dauka bata kai suke sai Allah yake قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين Allah madaukakin sarki yake kana ausatu sai mafi hankalin su, mafi alkhairin cikin su mafi adalcin cikin su duk malamai sun fassara shi da wannan sai ce alaba kullakum ban gaya muku ba a ce tun da aka fara magana shi ya yi subjective ya ce shi ne da ba wanda abin da muka zo da shi ba ba haka ba wani ke yi ba sai da ya gaya muku ka ga ba da ruwa gaba ɗaya a zama ɗaya shi kaɗai ya mutu zakka ya ce a'a wannan matakin da muka ɗauka ba mataki ne da ke ci ba. ana ganin bai waye ba kawai shi bai karanta ita da ne bai sanya ake yawa saboda haka duk wannan abubuwan shi ke nan kawai sai dai alama kulla ku ban faɗa ba laula su ta biyun na cewa dan me yasa ba yau za ku yi tasbihi ba mun faɗi tasbihi a baya istislahi dan me yasa ba ku ce insha Allah ba kuma tasbihi shi ne in za ka yi tasbihi ai ka gode wa Allah da abin da ya ba sai da kike hanyoyin gode wa Allah ya ba ka dukiya ba wai kawai cewa Allah na gode ba ban ta kai mu zabi zanin da ka yi zakka shine godiya ta biyu sannan ka rike kyauta da taimaka wa jama'a wannan shine godiya in baka haɗa wayannan abubuwa uku ba daga dukiyar da Allah ya baka kawai dan ce kake yi wallahi amma godiya ba ta tabbata dole sai ka cika sharaɗan nan guda uku sai Allah ya ce
قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين Allah ya ce qalu subhana rabbina tilka ce sarkiya tabbata da ubangiji inna kunna zalimin gaskiya mu azalimai ne, mun yi zalunci abin da ake so mutum ya bada laifi ya gane ya zaba Allah ya duba ba wai mutum ya zo yana cika barci ba to sai Allah ya ce da kansu suke faɗa cewa lallai sarkiya tabbata da Allah mu mun zalunci kawunan mu azalimai ne ba kuma da ba zo ma da ba sai tashin su ya biyo yana kallon tashi ya talawa hula suna da jura shi kansa wancan hausa tsohon min sai aka ce to me yasa baka hada mu da karfin siyawai siyarar da ku ai wanda kai ka zuga mu kai ne ka dora ba ka to me yasa da na faɗa kai ma baka ci kar ai ba ya koma da jura shine ba amma da ba abu tashin su ya biyo alamatin ga tashi ya talawa hula suna da jura kowa yana dora kowa ne yalla yake kalu diskati ya wai da ya kai can mu illa kunna kafi lalle mu masu wuce gona da shi mutane ne masu tsagawa da wuce gona da shi sai Allah yake عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون na'am كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون Allah yake sai suka ce a tarar guda da sannu ubangijin mu an yi bidila da zai canza mana khairar ne da wato gonar da ta wannan alheri tunda mun yi nadama mun tuba gaba dai maganganun su ai za ku ga nadama ce karara din da dama ce to sai kuma da ta duba akwai a gadan wala ma ba ta saboda haka kin yi nadama sai ta ce da sanu ubangiji ku cikin iyawarta an yi budila ya kaira da hadi ta da mana wanda ta kuwa nan inna dumummu ila rabbina rajiun mu su ko ayi ne zuwa ga ubangiji mu sai Allah ya ce kazalika al'ada haka nake kaddara wa mutane in nayi musu ne ba su ka kutuce mu shine kazalika al'ada kamar haka ne azabun mu take tabbata wal azabul akhirati akbar ka sani cewa azabul lahira ta go wannan ta duniya ta kare wa duniya cewa ne sai na yi tara fada da kaza ai daidai da baya sai dai ne kaza an fahimta da jago duk wannan abubuwan a lokacin kuma shedan ya hada ka tuno Allah lokacin da kake da dukiya ba za ka iya nuna wani abu ko ba guda ɗaya da za a iya cewa wannan sadaka ce jariya ba wanda wannan abin yana ɗaya daga cikin abubuwan da kullum ake jan hankalin mawadata matasa ko waɗanda da yanzu kuɗi ya fara koma hannun matasa to matasa yanzu kuma sun fi son furga sun fi abin da za a zo a faɗa a daji furga cewa da yin kaza saɓanin masu kuɗin bana da su za ga mutum ya zo yake koyi kuma wannan shi yake tabbatar da dukiya ba furga ba shi ya fito yanzu ya zo a cikin matasa a unguwa a ce ake taimako ne ya rika yin abu ai ta ne kawai wannan baya tsoron da baya kawo tsorewa a dukiya gaskiya amma wanda ake yi ta karkashin kasa kuma wata hikima ta Allah duk yadda Allah ya ba dukiya duk yadda kake koyewa an ka mutu sai ya fito wallahi sai Allah ya bayyana dan mutane za su ta fitowa ta bangare kaza a ce ai shi yake kaza shi yake kaza kuma Allah ya fitar irin wannan amma matasan mu ne yanzu gaskiya ko zuwan social media ne ya janyo mutum sai yake in dai abu sai ya ga an faɗa shi sa in ba faɗa ba ba zai daina zuwa taron in taro ne zai daina zuwa domin ba kwa faɗa shi sa Allah yake kaza duka al'adab kamar haka ne azaba yake wal azabul akhirati akbar amma azabul lahira ita ce mafi girma ta fi wannan ainihin tsarin dukiya ce kawai ai da sauki lau kanu ya alamu na sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ina ma a ce sun san haka. Ma da yake sun makar da karba su salaf Allah haula da karka sun yi ahalin Yaman. Wanda da cikin magabata suka ce wayannan mutanen ƴan Yaman ne asalin su mahaifinsu idan ya yi noma bari ku ji ba dukiyar tsada suke. Idan ya yi noma kafin ya shigar da ita gida sai ya fara wari talakawa da zai raba mu. kuma ta talakawa tana linka ta wanda bi kawai shi abin da yake bukata wanda bai ta ake kara sauran kuma gaba ɗaya rawa abin da yake yi kenan duk dukiyarsa gaba ɗaya da baya gida da wannan kayan gida sai ya ware wanda zai ce yana shekara guda ne tabbatar dindi zai ci a wannan shekara kafin wata damuna ta kewayo to abin da yake kenan sauran ku sai ya raba talaka duk mutane sun saba da haka to lokacin girbi ya yi mutane na ta murna gobe za a yi rabon tsini saboda haka bayan ya mutu ya ban musu gado ana ta murna akan cewa gobe shine lokacin da wani ya saba raba kaza shine suka yi wannan bikin din cewa to sa ga ai ba kudin su bane su sun sai kanan ne shi ma ba ba bai wani bane sai da ɗiba dukiyar ne yana bayarwa kamar yadda ya'ya suke wa iyaye hajaru a yanzu wata shekara ina ji kamar 2009 ai da Tanzania ya taɓa ba da labarin wani a daga Jidda daga Madina ka to za ka Jidda daga Makka ka to za ka Jidda akwai filaye da ya faɗi wannan abun lokacin da na je da na ga kura cewa duk manyan filaye da za ka gani manyan gurabe duk ka tabba na wani wato alhakan karbatan ne alhakan karbatan ne attajiri ne wato to irin irin yadda za ka kwatanta shi da wa kenan a nan ai da wa ya janye shi wallahi saboda ka san su eh mu a namu ne ka ce ka waɗanta amma shi yadda yake kyauta ma ma kudin kuɗi za ka ji an ba da biliyan yadda shi ma ɗan da ka yi ka ga ya haka lokacin da za a yi gina alƙalam ai biliyan ɗaya da wani abu ya baya warai kuwa biliyan ɗaya da wani abu ya baya kuma mutanen da ɗan da ya yi wa gida ne waɗanda ba su da shi ya rushe wallahi la ta addu'a wa la ta kuma kusan tamanin da biyar zuwa da ta'in gida ɗari bai san su ba ko ka kawai za a kai a ce in dai ya gamsu da kai to zai sa ka je a yi a nemo gida a je wa mutum la ta addu'a wa la ta to hakan ya batalle yadda yake kenan sai tsuba wallahi ayin da sai suka kai ki ko cewa wai yana yanzu baba ya tsufa ya gane abubuwa wanda suke da yake hajaru kenan a larabci suka sa aka yi wasiya ta ko an ba ka guri ne ba domin lauyoyi sun zo sun yi turanci yana yi yana gani akwai lokacin da sai da aka kai matakin da sun mallaki dukiyar shi kuma ya tsufa masallaci zai je sai dai wani wani mai aikin sa babban iska ne shi yake tura shi ya duk sun bazama ko tura shi bai sani ba wallahi eh saboda sun mallake dukiyar gaba daya shi kuma ya masallaci sai dai wannan Pakistan ya tura shi duk sun shiga gari sun tafi kasuwanni daga wanda yake a cikin gari ba sai wanda zai tafi shakatawa a dubai shi kenan shi sa kullum ake fara idan Allah ya baka dukiya to ya baka mukullin aljanna a hannu in kaga dama ka rike shi da kyau kaga dama ka wurga shi in dai Allah ya baka aljanna to da idan yake so ka shiga aljanna ba da azumin litinin da Allah kawai ba ka kare mana azumin litinin da Allah gobe sai yawa dama wani ne ba ba sai ya kai yamma bi ta abinci ba zo da gwar mai in kuma so kaje a yi mujaraka to ka hada ji sai da ba a rubuta so bil wudu cewa ma abota dukiya sun tafi da lada in wannan kaje so to kai wannan amma ƴaƴan yanzu illa na bira min wallahi ba ka gina wa iyaye lahira kai za ka gina da kanka yawwa ai ai labarin labarin dan da da ya watsi da yawa akan da dai da yawa ne da ya fito da ya rinka bindiga da shi daga shekara goma sha zuwa yanzu ai da yawa an san labarin yawa duk mutanen nan da da attajirai ne masu kuɗi iri iri ba abin da ke gani ba akwai wanda ake ba da labari a cikin abokan nasa cewa mahaifinsu yana da niyya kawai wani fili ya nuna yana hannun da cewa Allah ya raya shi masallaci ne bayan ya mutu ya zo zai dawo mutu da kayayyakin da yake to akwai kayayyaki kun ku kaza a hannun a hannu da na mahaifin shi ce amma na taɓa ji ya gwada cewa Allah ya ba shi lokaci zai gina masallaci in kun sadaukar ni ka gina ba ba ji ba to shi ka Allah ka gina lahira gina ta da kanka ka gina ta da kanka amma ƴaƴan yanzu buri ne su kana kala tunanin da suke yi cewa kai ka ba ki ga mutu wallahi gara ake ba in ka gane ba biyayya ta musamman kuɗin da akwai da aka dole ba a ji ka dole ya zama dole a ji ka amma ko wanda in ba shi da kuɗi shi ya san a gidan zuwa da ba a ji ba zai rika kwallon jira ana ji a yiwu a ce za mu mutu sau da haka lallai ya kamata wannan ya zama mara kare cewa Allah ya ba su dukiya ka nemi lahira da kanka kanka ne wa yayin yau neme ta da kanka kuma tsarewa dukiya kake ta a hanyar Allah baya sawa ta tsari albarka yake kara mata shi sa annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa cewa kowace safiya ta duniya har yau mala'iku ni sun sako sun yi addu'a Allahumma a'ti bika talaba sai mala'ika kuma ya ce Allahumma a'ti bika talaba kullum ne gobe ma za su yau ba su ya Allah din mai bayarwa dan Allah kamar yamma yadda ya fitar da allura Allah kamar da gaba wannan abin da suke addu'a kenan kullum sai wanda ya ga marawuci kuma Allah ba a dimin cikin talaba sai ce Allah ka haɗa shi da asara. Injin motar su yi buga dole ya. Yanzu in yana so ya tafiya lafiya da dole shi ka kai ki dubu ɗari biyu da wani abu. Yawwa. Sannan ana zaune kalau yana zaune da wayar da ta faɗo iPhone 16 dole ya dubu ɗari biyu a zaman su kira ko zan zaune. shi ke nan za ka ga abin da bawo yake cewa kai ki ga ran masallaci sai kai ta ila a alwara kasuwa da lada ta tauti kasuwa ka gare mutane su wuce ba za ka samu lada ba ai da lada billahi da ta tauti za ka to saboda haka wannan shi ne tare da yi at-ta'awunu 'ala al-ithmi wal 'udwan nan kuwa ka jari a sauƙiwa ya abin al'adar da riƙe sadaka in ka kauda kanan ta daga hanya sadaka ne wallahi ni dai ban sani ko dan ban kai wannan matakin ba amma gani nake idan mutum yana a shekaru na kanana yanzu ina da biliyan ɗaya ta ishe ni amma za a ce ba mutum yana da biliyan hamsin ko ka ce mutum ya sace biliyan saba'in shi kadai me zai da ita kuma shekarar saba'in ina ku problem din annabi ce wa amaru ummati sittuna aw sab'un shekarun al'umma da ke duk wanda kaga ya aure shekara 70 to gona ce ce dan baiwa ce wallahi baiwa ce ba a cikin mutane ba kowa Allah ya ce wannan ba kai ba dan baiwa ce a cikin a cikin al'umma domin yawancin al'umma da shekarun al'umma ce to yanzu na faɗi wata kuma ina ƙara faɗa cewa dubu miliyan ɗaya sai ka shekara tamanin da uku da watanni kana cin miliyan ɗaya duk wata me za ka iya yanzu a shekarun da kake da su ko da shekara ta ashirin aka ce wannan miliyan ɗaya ga zo sai ka ƙara shekara tamanin ba sai ka shekara ɗari kana cin kuɗin ɗari amma za ka yi wayannan ne wannan miliyoyin ne idan ya je har da wani da aka jaji kuma zai ƙara sakar wani me za ka yi da su oho kana ƙara wa kanka hisabi kuma idan ka mutu ka tafi yayin ka su gado kai ne barawo zuwa ruwan su gado su kai za ka amsa kwaye a gaban Allah ba ruwan su so da haka lallai ya kamata mu lura da kyau duk wanda Allah ya ba dukiya kuma kamar yadda nake yawan faɗa matasa yanzu ko kasuwa kake ga da yawa dukiyar da hannu da yawa don ana so dukiyar ta dore auna za ka yi kafin ka zo kafin a ce ware ware akwai a yan fado su lau da mafi da yi ka ba wata da ke da so da haka tunda wato abin tsallake ne wato rawar yan mata ne abin ya kamata ka lura da kyau ka yi abu mai kyau wanda idan an tashi kira ka za a kira alkhairin to shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana wato tsarin wayar nan bayan Allah da Allah ya ba wa dukiya Allah ya ba ka dukiya to yake a ƙarƙashin ka wasu su sha ruwa ka je gari kaza da gari kaza ka yi musu bowa su sha ruwa saboda ka ba da yi saboda an ba da yi a ƙauyen kaji ka ba ta kai ne bi nau kaiwa Allah ya ban ba kuɗin ta ki zuwa masallaci a kankari ya kyale ka ya ce ka fita zakka zakkan ma sai daga gaje daga tsara tsara kwanaki akan kwanakin da ta haramu ragewa shi ne halal ƙarawa kwana goma ce jinsin to ka fitar da zakka in ka ƙara ka aikata haramu domin ka shiga hakkin talakawa nawa kai a wannan abubuwa kala kala daban daban da kai wa Allah shi ya kyale kuma ya ban ba kuɗi sai da amma dan da shi kadan sai kace ka fata to da wannan Allah ba wajen sarki yake ai da yawa ya kwace bidiyoyi wani ma ya ba ki bidiyo kuma ba ya gunsa ba kwata kwata sallah ma ba zai ba gwara wanda yana zuwa a bakare kuma ya ba shi kuɗin to shi da Allah ya ce kazalika al'azab wannan ba da ka gani mutum ya samu kuɗi Allah ya kwace ita ma azaba ce sai ce amma wal azabul akhirati akbar azabul lahira ta fi wannan girma sai Allah ya ce lau kanu ya alamu ina ma ba ta hannu da shi ne ba haka sai Allah ya ce
إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون ما ليس لما ذكر تعالى حال أهل الجنة الدنيوية لو كنت الله يبياني أكد وأتو هانا وأتو يم الجنة wato ma ma abuta gona kai ta duniya wa ma asabahum fi ma fiha min al-niqba da wanda Allah ya jarrabe su na azaba shi da aka wulla lokacin da suka saba wa Allah wa qala huwa amruhu suka saba wa umarnin Allah bayyana anna liman taqahu ala ahu fi dar al-akhirati jannatin na'im to haka ba shi sai Allah ya bayani akan cewa to amma ba wanda ya mabiyayya lokacin zakaya mutar yayi sadaka yayi tebaku da dukiyarsa to wanda Allah madaukakin sarki yayi masa wannan yayi ya da Allah shi kuma Allah zai ba shi aljanna wacce ba take ba aboti a ne ba allati la tabiya wacce ba za ta bace ba ba za ta kare dukiya duniya kullum tsoruwa ce shi ta kare wala tafrat wala yanqadi na'imuha ba za ta yau a cikin aljanna kaga yanzu babu mangoro don ba shi zai da wani ko goba to ba wani lokaci da za a ce a aljanna cikin sun goba ya kare ji wata shekara babu wannan babu to shi da Allah wani kuce zargi yake a bana da alul muslimi da kal muslimi yanzu ma sanya wato musulmai su zama kamar mujrimai mujirman ne suka zo suna cewa ai kuka zo mu da kuɗi a nan muna kyarawa a aljanna ba an ji haka za a yi mana suna yi musu gori ya Allah ya ce yanzu sai yi haka mu yasa istifhari yanzu ma sanya wato musulmai su zama kamar musulmai ai abalu sawi mai da haƙula shin ma dai ne gane ganin wa'annan wa haƙula idan da za da wa'annan wajen sakamako masu biyayya da ba su kin biyayya kalla ba da yake bari wannan da ke wa rabbul ardi was sama yace na rantsa da ubangiji sama da ƙasa ba haka ke za ta faru ba shi za Allah ya ce malakum kaifa tahkumu ku ko me ke gare ku yaya kuke hukunci irin haka ai kai ba ta zulum ya kuke tsammanin Allah zai yaka a adalcin sa am lakum kitabun ko kuna da wani littafi ne fi kanu wanda kuke zuwa ku karanto a ci aka ga muku cewa ku yan ne dare a duniya bayan kun saba wa Allah an je lahira ba yan ne dare yace kuna da littafin da kuke dauko da rasi a ciki inna lakum fi idan ko kuna da littafin har haka na tabbata cewa ku yan aljanna ne a duniya da lahira da khairun da za ku zaba abin da kuke eh inda haka ne wanda kuma ba haka bane ai abin da yake kun kitabun munazzalun min as-sama tadrusunahu kuna da wani tsari da Allah ya saukar da kuke karantowa wa ta'mazunahu kuke kuka kiyaye shi wanda da walula ku bi nakal da khalaf an salaf kuna da wani tsari da za ku ce wato an ba wa magabatan kuma kuka zo ka tsora a kai kuna da shi ya Allah ya ce inna lakum fi la inna lakum fi la ma takhayyar lalle da haka ne kuwa da abin da kuke faɗa da an ba ku kun zaba abin da kuke tsora na kiyama sai Allah ya ce أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين Allah ya ce am lakum ayman ko ku kuna da wasu rantsoyi ko alƙawarin rika shine ayman ai ahudu an gane amma hum ahudu minna wa mawasiqa muakkada suna da wani alƙawari da muka kulla inda Allah madaukakin sarki tsakanin mu da su cewa ba ne gabin wanda alƙawarin an kulla shi ne wato wanda zai fita ila yawan kiyama har zuwa ranar kiyama kada za a zuwa yarjejeniya a titi amma shekara kaza shekara goma ga guri za ku zauna amma shekara goma kamar yadda gwamnati take za ta rufe gina guri da ce to ita za ta ci gaba da amfana da shi tsawon shekara kaza to kuna da wani alƙawari wani tsayayyen alƙawari bond da kuke da shi tsakanin ku da Allah madaukakin sarki shine ba ni da tun ila yau kiyama har zuwa rana da kiyama cewa Allah ba zai yi kike ba sai Allah ya ce inna lakum lama tahkumun lallai ai da ya asiru lakum ma turiduna wa tashahud ai kuna kuna da wannan da abin da kuke so kuke sha'awa da ya tabbata a gare to alhaji kuma babu shi ka Allah ya tambaya ta kafi yake ni salo tambaye su ayyu bi zalika da'i waye ya tsaya musu lokacin da za a yi alƙawarin ai ka san za a ce wanda ya tsaya ma to waye ya tsaya musu waye a cikin su wanda ya tsaya musu cewa ku je ku yi duk abin da kuke so na tsaya musu waye ya tsaya musu ya laifi am lahu shuraka ko ku tana da wasu ababen tarayya ne min al asnan wal andad daga gumaka da kifiyoyin Allah da suke da su da za su taimake su ya Allah ya ce to bal ya turi shuraka ne zo da wannan ababen shirkan nan da suke jin za su taimaka musu rana da kiyama in ka rusa da kina har masu gaskiya ne ya Allah ya ce يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تراقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون Allah ya ce yawan yukta fa an saki ka tuna ran da za a yayi kauri wa yud'auna ila sujud sannan a kira wasu a ce ku zo ku yi wa Allah sujada Allah ya ce fa la yastadiyun amma ba za su iya ba Abdullahi da aka ce domin za a mai da gabobin su koma kamar sanda ko karfe a tsaye ta ga waye da za ya lankwashe ba shine fa la yastadiyun me yasa kaji adala wasaru Allah madaukakin sarki yake zuka idanun su da cikin tsoro yarhaquhum billah sannan mulakanci da kaskanci ya rike su me yasa wa kad kanu da aure ila sujud domin azuka da sai ana kiran su a duniya ku zo ku wa Allah sujjada wa hum zalimun lokacin lafiya su kalau amma suka yi saboda sun raina Allah shi yasa malam ana yake gaya mana lamma da kara ta'ala anna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im bayyana mata zalika sa'ilun waqi' lokacin da Allah ya bayani akan cewa wanda suke ji tsoron Allah madaukakin sarki lalle suna da aljanna babu ciyar ni'ima gurin ubangijin to sai bayani akan cewa yaushe ne hakan za ta faru fa kana dai ki yawma yushaku al-zati shine ranar da za a yaye kauri wa yud'auna ila sujud sannan a mutu kira mutane zuwa ga sujjada fa la yastadi'un ba za su iya ba yani yawmal qiyamati wa ma yakunu fihi min al-awwal ana nufin ranar alkiyama da abin da zai faru na firgici da tsoro wanda rajin da girgizar kasa wal bala'i da bala'i wal imtihan da jarabawa wal umuri da izam da al'amura manya abdullahi da abbas yace ai huwa yawmu karbi shine yawmu sabu asali ranar damuwa wa shiddatin da tsanani haka ya faɗa shi ko Abdullahi dan Mas'ud cewa yawma yushaku an saqi ita ce ranar da wasu za su rika kokonto suke kokonto a duniya cewa za ma ta faru ko ba za ta faru ba mujahid kuma cewa ya wato yawma yushaku an saqi shine yayi amrun azim ranar da wani al'amari babba zai faru Abdullahi da Abbas yana da wata magana da wanda yake cewa yawma yushaku an saqi shine shiddatul amr ranar da abubuwa za su tsanani an gane ko shine yawma yushaku an saqi sannan sayyidina ali bin abi talib shi ma yana da magana yake cewa huwa al-amru shadid al-mufdi min al-hawli yawm al-qiyamah shine al'amari mai firgitarwa wanda zai tsorata mutane ranar al-qiyamah shine yawma yushaku an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un wasu malamai kuma kamar da hadisi ya tabbata cewa za a yaye kauri kawai ka wace a yi shi haka ba ruwanka kamar shi abin ruha kama ja'at kamar yadda duk kamar yadda wani malami ya yi littafin sifat ya ɗauko wannan aya ya fassara ya kawo hadisi yake yana cikin sifatin rabbi wanda ba a yi musu tawuri kamar ta ayi tilki ai ka kamar yadda Allah yake faɗa a suratul kamar da yake cewa tajri bi a'yunina jaza'an liman kana kofiyar cewa ita wannan jirgin ruwan da annabi dogo ya hau shi da jawabarsa me Allah yake me al'ainu ba yaro ba to sai Allah yake jirgin ruwan da aka ji a kan idanun duk mai hankali ya san me ake ciki da wannan yawa sai wanda duk abin da kake a kan ido na kake ana nufin kwanciya kai yazo sai a kan idanka ba ka ake nufi ba salon yare ne yau a duk abin da kake mun sani shine akan idan mu kenan a ce wani akan idan mu ya girma ba yawa kan idan ma aka yi dirin wannan kalmomin ne to a mai ruwa gaba da gudanar da su yadda suka zo kawai kai imani da kamar da Imam Malik ya faɗa to shine wato al'amru al'azim kaji ajara absarum jarhaqum billah cewa lallai idanun su za su zamto wato cikin tsoro sannan wulakanci da kaskanci ya rinda su a mala yake ce darul akhirati a ranar lahira me yasa bi ijrani saboda laifukan su wata kabburi yake duniya da girman kansu a duniya kadalika uqibu bi adami qudrati wa alayhi fil akhirah shi ta za a yi musu hukuma a kiba su iko ranar lahira idan ta jallar rabu idan ubangiji ya bayyana domin kun san abin da ya fi aljanna daɗi shine ganin Allah eh wujuhun yawma idin nabira ila rabbiha nabira wata fuskoki za su yi haske saboda za su ga ubangiji saboda haka shi da annabi ya ce a hadisin bukari cewa innakum tatarawna rabbakum ayyana ku dinnan za ku ga ubangijin ku da idanu sai annabi ya ce kama ta rauna hadal kama kamar yadda kuke kallon wannan watan dai na talgare ne ke san daren sha hudu kaga dai wata nan daren sha hudu ba wanda zai ji da Allah ba ta ka kare ni ko da sun ka muke ga kwanan da bakwai yau za ka kowa yana ganin da wannan daren daren sha hudu ya ga mutum ake nan shine da wasu ke cewa da latal bajir dan daren tikarsa wanda ka ce wanda ra dan daren sha hudu ko daren tikarsa da daidai ne wanda ka wanda to sai annabi ya ce ba kwa ture ne ya wajen ganin su to amma nan ba za mu da Allah ba ba ba wajen azumi bane da za a ce ba kai shi ba an kai shi ne za su gamo da biroye to shi ne Allah madaukakin sarki ya ce to wannan shi ne abin da Allah madaukakin sarki zai yi wa wasu in Allah ya bayyana masajalla lahu almu'minun mu'minai da ganin da duk su ba su yi wa Allah sujjada Allah ya samu da la yasri wa ahadun min al-kafirin wa al-munafiqina an yasdu amma da kafirai da munafikai ba za su yi ba me yasa saboda a duniya ba wato yura'una nasa wala yaquluna la ila a duniya ma an kaga jini zalla kawai da kai ido ya yawa to kaga wanda yake a jike ko ina ji ina wannan sujjada ai ba zai iya ba to shi ne Allah mana wajen sarki yace bari a rubu zaba ali tabaqal wahida shine abin da na faɗa da cewa bayan zai zama a jike kama arada adu mu'ayyad suda kaza likabahu idan mutum yace zai ya sujjara zai fadi ta baya Allah ba zai ba shi ko sai dai ta hatsalawa eh kama ka su bi duniya zai kala bi ma alaihi mu'min saboda haka tun da ba ku yi a duniya ba a lahira ma ba za ku yi shi za a je zuwa ma ke da a cewa da da shi da nan ai akwai zuwa masallaci ta ga jera da aka wa alai malam suleiman assalamu alaikum cewa mutum ne mai zuwa masallaci to wannan je da har lahira ai wani a ina ai zai sallah da shi muke yi ke da ce mai kyau Allah ta sa ya mana shi da take to wannan shine Allah madaukakin sarki yake فذرني ومن يكذب بهذا الحديث نعم
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون wane mutum وأملي لهم إن كيدي متين Allah ya ce fasani kyale wa man yukadzibu bi hadha alhadith da wanda yake karyata wannan zancen da alqur'ani duk mai karyata shi kyale ne da shi kaga yanzu su mata su kai zai shiga uku wallahi tallahi ba ayar ba ya ku fara maka da tsaya ba kaga mutum ya zo yana karyata alqur'ani kurku soje da biya mudi wato alkairin da ta kawo mana kaɗan ne domin gaba ɗaya duk wanda yake bibiya abubuwa sai ga al'amuran addini sai wanda Allah ya tsare sun taku a shi sun rike da shi domin kowa yana da ikon ita waya a gaba ya dau ya dau kansa ya faɗi abin da yake so shine illa a shekarun baya kafin sun jauta ai za a ga duk matsaloli gaba ɗaya sai dai wanda yake sauraron rediyo kuma ana tace da za a faɗa a rediyo yawwa saboda haka ba za ka ji da bargaza ba yau da suke fita harkar su da'awa kawai su je su haɗu da wani abu amma yanzu kana kwance a gida za ka yi ta ganin da wargaza kana kwance sai dai kawai ka kiyaye idan ka kake duk bidiyon da ya fato ma kai sakan goma a kansa to sai an ba ka irin ta goma ka'idar da suke yi kenan in dai za ka kalla abu sakan goma to sai an ba ka irin ta goma shi sa yanzu in mutuwa kai ma ƴaƴanka ka ɗaure ka suna shiga YouTube ko cikin Facebook ɗinka za ka ga bai kafa ba ba ne za a gani duk wanda ya za ka social media ya za abin da ya kafa tsowa to shi ka fi gani bayan ka mutu za a gani to shi Allah yake kyalin da ba su kanye da alƙur'ani kaga ƙur'ani ne zo yace wato za a bi ƙur'ani kuma ba hadisi to wasu sai ya zaba ta yarda da hadisi ba kuma wai sauraron da ake ana jin cewa abin da suka faɗa sai ka ga abin da kai ki wai mutum ya zo ya yi irin wannan abu kuma an an an masa laifi idan mutum suka yi zo da bagara kai laifi na rasa da Allah aka wani zubi dubu kai ba sai an baka shi ne laifin da kai wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum ma da yakhudu fi hadithin ghayr dan kuma misali Allah ya ce na ku idan mislu eh wannan sai yawa nan da bargazar su za ku zama iri ɗaya da su a kan barnar da su idan mutum ya yi barna annabi ya gaya ma ya hadisin abu da irin kuɗi bar alaikum munkaran bal yughayyiru bal yughayyiru biyadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbihi yadi wa zalika adhabu iman wannan shi abin da aka ce ai ba wai kai ta balle abu ba yi da Allah madaukakin sarki yake tare da dirjo da sannu za mu kyale za mu kama su kai musu istijrai sai ga mutum yana tatta barkaza kuma Allah ya ce kyale shi duk wannan zazzabin da ake na karshen damuna shi ko babu shi ko mura bai zai ga ma ai ba da rashin lafiya kuma shi kanta ka sai yau zai ga ma ya ce kulab kaza yayi kaza kuma ka ganke ras to shine Allah yake sana tadrijuhu da sannu za mu rike musu istidraji min haythu la ya'lamu ta inda ba ta ba su sani ba ayu min haythu la yash'uru ta inda ba su sani ba eh wasu suna kurin da cewa wannan Allah ne ya girmama su domin da baya san abin nan da bai kyale shi ba haka wasu ke cewa shi da Allah ya gaya mana suratul mu'minun ayasabuna annama nuriduhum bihi min mali wa banin yalla yake mutari au lahu bil khairati bal la yash'urun suna tsammani an da ba mu miduhu min bihi min mali duk da muke ta kwaran yawa America da Isra'ila wannan abubuwan muna yi musu ne wa banina da ya'ya da muke ba su dan muna son su ne sai Allah yake mutari au lahu bil khairati gaggo gaggauto musu da alkhairan lahira ne don ba ma su zo lahira ta da komai shine zari'u lahum fil khairat sai Allah yake bal la yash'urun bar wannan zanci amma ba su sani ba haka kuma ya faɗa a suratul an'am akan kafirai cewa balan ma na su ma zikiru bi fata'na alaihim abawa ba kulli shay hatta idza farihu bima utu sai ya akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun yayin da taraku nasu bi ma'ana taraku yayin da suka bar abin da ake musu wa'azi da shi ba suka manta ba ba mantuwa ba kuma na arada an zikiri fa inna lahu ma'ikatan bankan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira ya Allah ki qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha ay fatarakta yawa domin annabiya rabbana la tu'akhidna in nasina inna la tajawaza li al-ummati al-khata'a wa al-nisyana wa ma tukrihu alayhi ba mantuwa da ni ba ko domin mantuwa tana nufin ba wasu wasu wurare tana zuwa da ma'anar attarku al-qur'ani ba mantuwa ke ni ba to shi da Allah yake yayin da suka bar abin da ake mutuwa a jiri sun ba bari sai Allah yake fadana alayhim abawa ba kulli shay sai muka bude musu duk kofa kowane irin alheri hatta idza bari mu bi ba'utu har sai da suka kai matakin da suna farin ciki da abin da aka ba su sai Allah ya ce akhadnahum baghtatan sai muka kama su ba su tuba tsammani fa idahum mublisun malam kuma yace sai ga sun yi tsuku mublisun an gane suna cikin talauci kenan Allah ya jefa su talauci amma ka duba mu'mine mara cewa wa rawa anna ahla alkitabi amanu wadda qawla fatahna alayhim barakatin minas samaa me da da kuri alqur'ani ya kalla ayoyin nan biyu da balan ma da su ba zikiru fa dana alaihim abawa wa kulli shay nan kuma barakati min as-saba sai muka bude musu dan kadan daga cikin albarkatun sama ba duka ba kada auka da Allah bai baka kuɗi ba waya ba ba ka bane shi ma wanda ya ba a cikin ku jarraba shi aka jarrabawa shi ba da dukiya jarrabawa shi ba kauna ba ce domin inna allaha wato yu'ti dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti al-akhirata illa liman yuhibbu Allah yana ba da lahira ga wanda yake so da wanda baya so dan da Allah yana ba da dukiya ga wanda yake so da bai ba ta karuna ba da Allah yake ba mu kullun ta kawai da yake yawo da su wato dawakai ne rakuma ne suke diba mu kullun so so da waya hawo da su kai yanzu mu kullun ka ko buhu bai cika ba to ko bakan laila bai cika ba to shi na ga na kuma ne yake yawo to kaga ko ajiyu ba da yake ko ajiyu an gane ko in ya bada gidan ma sai an tare masa to in guda biyu ne ko uku kuma hada shi kai ga na koba dake ka azu to saboda haka wannan shine amma sai yake barakatin minas saba albarkatu kaɗan daga sama to shine Allah madaukakin sarki yake wa umli lahu lallai zani musu jinkiri inna kaidi matin Allah yake kaidi na mai karfi ne fariqu akhiruhum wa anzuruhum wa amaduhum zai iya musu jinkiri ga mutum yana sako kuma Allah ya ba shi tsawon rai eh li yahdilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah dan su zo da cikakkiyar lada ya cika babu sai a kaji sai sun cika za su koma lahira يلا يجي
أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكبوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين Allah yake an tas'aluhum ajran ko kana tambaye su lada ne idan ka je mutuwa a kana cewa da Allah dan tattara ma wani abu daga nesa kake a tattara ma wani abu baka da kudin mai kane musu wannan ne fahim min magrami wanda ke ganin wato saboda nauyin baki saboda bakin da kake musu mutsalu da ya musu nauyi akwai wannan ne annabawa duka a cikin suratul shu'ara da Allah ya jero kowanne idan ya roje sai za a tsaro kuma alaihi ajra dukan su ka'ida kenan kana so kai karantarwa kai karantarwa ba dan duniya ba kada ka roƙa roƙo an fahimta da kyau ko wanda ya baka wani abu girma ma kai yake kaunar sa yake amma ba zo ka rabu ma nan mutane in shine zaka fita gaskiya yadda kake so ballantana wani yana jeji yana can bayan ka da aya ce da shi kake zakar da yake baka ya dina eh in dai marwaci ne kai kana wa'azi kuma ka koma roƙon mutane ka dan tura ka ce wallahi gidan ka yau ba komai ai ka shiga dawa ta lalace wallahi ba inda za ka za a ga waya ana kana ta waya za a kalla a cikin kyale ba za ka ga domin ka mai da kanka marwaci to sai ga da'awa ba ta shiga ko kuma ana cikin wa'azin alhazan biyu suna lura kana faɗa wata kalma zai ɗaya ya kalli ɗaya ya ce alhaji da kai biki kwarai kuwa ya ce kyale shi ai zai zai zai rukakke ne to shi za a ce so ka zama independent kai da'awa dan Allah duk abin da ya zo ka ɗauke shi ƙarfa ƙafa amma ba a yin da'awa dan duniya cewa dan za ka samu wani abu kana yin wannan to gaskiya sai Allah ya zare albarka daga cikin karantarwa to shi ne yake am inda hum al-gaibu ko akwai gaibu a tare da su ba hum yaktubuna da suke rubutawa su je su dubo a cikin su rubuto cewa ai Allah zai mara kaza sai Allah yake fasbe yanzu an koma lallashin annabi alaihi salatu wassalam kai hakuri da hukumi rabbi dangane da hukuncin ubangijinka wala takun ka sahibil hub kada ka zama kamar ma abokin kifi shine annabi alaihi salam wa huwa maqdum lokacin da yake cikin damuwa laula an jadarakahu ni'matin min rabbi mun san labarin sa wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da ya faru da shi yayi fushi da mutanen da ya tabi saboda sun saba wa Allah Allah ya jabe shi ya bada jirgin ruwa abin da zai faru ya faru to sai Allah ya ce laula an jadarakahu ni'matin min rabbi an gane ko sai Allah madaukakin sarki yake ba dan ni'imar ubangijinmu ta riske shi ba ba dan ni'ima ta riske shi daga ubangiji ba sai Allah yake lam bi bil arad an gane ku da mun je baki a cikin gaba wa huwa mazmum yana cikin kansa an gane ku shine lam bi bil arad wa huwa mazmum shi da can Allah yake fa laula annahu kana min al musabbihin la nabi da bi batnihi ila yawm ba dan da ba sun saba da Allah ba Allah bai bai bai ji muryarsa wato a matsayin sabuwa ba cewa sai yanzu sai da yaji wahala yake kiran sa ka saba tasbihi da ba Allah yake ba dan ya saba kiran mu ba da kyani kirani wallahi kirara a kiyama aka ne zauna to kai ma in kana so kace wayo Allah ya ce ni to ku saba shine kawai ko da shi ya zama to kana ambatan Allah ba shine ladbi da bila ra'i wa huwa mazmum bi Allah yake baji da babu rabu sai Allah ya zabe shi ubangijin sai ya zabe shi وجعله من الصالحين إذا يمسكن جلسته وجلا النبوة في آية الحج وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين الله يقول وإن يكاد الذين كفروا إن المخففات من السكينة إيه كده كان يكاد الذين كفروا لا يزلقونك saura kiran waɗanda suka kafurta la yusliqunaka su zama da kai saboda kallo bi amsalin da idanun an Allah ya yi su tsara ba ido domin wasu suna da tambayi ido a tsira mutum ido shi za a ce so ka yi addu'a da safi azka ka yi da rana in ka zo kwanciya ba suka yi domin akwai waɗanda suna yi kambun baka suna da na ido domin suka tsira ma ido sai ka ga ba wa iya mata kawai ba kai ma sai ka hazu ko ka faɗi kana faduwa waya ka tafi yau cikin duk ana samun irin wayannan wasu da yawa wallahi irin wayannan matsalolin sani ne wasu ba kambun ido ne yake kama ko kambun baka shi sa ake so kai kai wa ƴaƴanka haka annabi Muhammad ya rika yi ya samu alhaka da wani mutum ne shi a idu kuma in kan wasu lai ta ma min kulli shaytanin wa amma wa min kulli aini domin yadda al'ainu haqqun kambun ido da na baka gaskiya annabi ce da da wani abu da kaddara sai sai riga yi kaddara da su da kambun baka akwai ne to shine lamma sami'u dhikra lokacin da suka ji alqur'ani wa yaquluna annabi da biya wa sai ga suna cewa innahu la majnun tabin gane da shi ba kamshi saurare kuma shi da sura ta buɗe da cewa ma hadda bi ne amaka rabbika bi majnun duk a farko Allah ya gaya mana abin da suke zargin da shi ba ƙarya ne dan ka karanta ayoyi lafiya lau wa ma huwa abin da yake biya ba komai bane illa zikrun ba ce wa'azi ne lil alamin da gawa da talibai gaba daya awwal da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ba da kuskure sarki ya yafe mana muna roƙon Allah da sunayen tsayawa da tsofin da wanda kuka Allah ya biya wa kowa bukatun da na da kai ni marasa lafiya ba su lafiya kuma mu da lafiya na da lafiya mu iyayen da malaman mu yin gwamnati da za mu gidan gaskiya Allah ya maka kuɗi sarki da gidan da zafa akwai tambaya wa dariya a hannu da ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Allah ya saka da alheri amin sai ce ma lokacin da mutum ya je ziyara kawai a sai dai yi addu'a ko a tsuguni ka ga wannan ne tambayar da alawa ba ya zuwa a kamun da na yi a sai yake tsayawa da Allah da dole kuma ba wai a kan da kabar ba za ka ga ne da ai a cikin kabar da ke kan dubu ana kan da yana da arewa sai a sai a cikin kan da ana kan da to yadda annabi ke da sabai idan kabarin a haɗe shi a miki to da ganin shi da yawa da shi kan da kabar ne ne kan shi kan da kabar ya yi addu'o'in sa amma ba yadda muka saba ba yanzu sai yake wanda ya fi dacewa da sunna shi ne wanda na faɗa tambaya ta biyu ba da lokacin yin sallah a cikin kowace raka sai ya yi bismillah ko kuma ya yi raka a farko shi ke nan idan mutum ya zo a farko zai yi wawo da ke ta subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk ولا إله غيرك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه wannan abu ne ne daga rashin ibara a rashin a bayyane ya bayyana alhamdulillah ta tilani ko ya na ko ba shi bayyana ko bayyana sadaya zuwa kaji sai ko bai tawi shi ba a'udhu billahi min alim ya jira da rabbi min hamdi wa nafsi wa nafsi ko a'udhu billahi min jira da rabbi min la rahman rahim bi fatiha idan ya zo a gaban tura ne ya ya farkon tura to shi ne da ma zai yi da amma da koyi in ko ya kare ne kawai ya ci abu da ya tura saboda haka kaga du'a ne su kai ne a farko kai ne kenan sai lokacin da zai farkon tura su ne illa da koyi wannan shi ne a azza wallahi wa'ala awwal ta'ala na'am in za a haɗa zama gaskiya ba da ɗaya bane ba da ɗaya bane za ku ga malikiya ne kawai ake yi kiran sallah kuma kuma daga cikin ibida ana kiran jira amma idan za a yi sallah idan ake kiran sallah ya abin da ya tabbata a sunna da gurin magabatan shi ne ake kiran sallah da ya yi kawai ta jira ko kuma ta da ita eh tambayar ko da abin da yake lallai ne to amsar ba lallai bane shine kawai yawwa Allah ya tafi اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين